الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan musulmi barkanmu da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka Masjid Ali bin Abi Talib da ke cikin makarantar CEJD a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Da taimakon Allah yau muna ranar Laraba 26 ga watan zulhijja shekara na da 445 ta hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma uku ga watan bakwai shekara ta 2024 miladiya har ila yau muna cikin karatun littafin mai suna ashiru qawaid fi tazkiyatin nafs wallafar babban malami a sheikh abdulrazak albadar allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu lafiya idan ba mance ba darasin da ya gabata mun fara da muƙaddima bayan sira da muka ɗauka da kuma tarihin rayuwar wannan malami sai muka karanta muƙaddima gabatarwar da malam ya yi wa ainihin shi littafin da ya fara rubutawa mun tsaya a daidai ƙarshen muƙaddima muƙaddimar ta ƙunshi yadda malam ya buɗe ta da wasu ayoyi masu albarka da suke cikin suratul shams waɗanda suke bayani dangane da rai da kuma abin da ta kumsa wanda Allah madaukakin sarki ya kimsa a tare da ita na shari'a da kuma bata Allah ya ambaci rai ya kuma ce shine ya kimsa mata shari'a da kuma bata domin a ƙarshe mutum ya kasance ya zaɓi tafarkin da ya dace da shi wanda shi ne zai tashi a kan shago makiyama. wanda malam yayi bayani a cikin wannan mukaddima tashi cewa wanda ya doki tafarki ingantacce tafarkin da zai tsarkake zuciyan shi shine mutumin da ya tsarkake zuciya kuma ya sabki haƙƙin nata wanda yake kan shi kamar yadda wanda ya bi tafarki wanda yake mara kyau shine ya lalata zuciyar shi ya sanya mata dauda irin daudar da ba ta fita da gaugawa a yau insha Allah ta'ala za mu fara daga ƙa'ida ta farko ita ce alƙa'idatul ula wadda ita ce a matsayin ƙa'idar farko wadda malam ya kawo cikin ƙa'idodi guda goma wadda ita ce za ta ba da gudunmuwa ƙwarai da gaske wajen tsarkake rai malam yana cewa alƙa'idatul ula ƙa'ida ta farko at-tauhidu aslu ma tazku bihi nufus malam yace tauhidi shine asalin abin da zukata suke tsarkaka da shi a nan malam yana so ya ce mana abu na farko da ake bukata a lokacin da ake so zuciya ta tsarkaka to ana bukata a tsaye da tauhidi tauhidi shine kaɗai ta Allah kamar yadda malamai suka ba da bayani dangane da tauhidi cewa shine ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batina ma'ana suna ne da ya kumshi duk wani abu wanda Allah subhanahu wata'ala yake son shi kuma ya yarda da shi na daga furuci ko kuma aiki waɗanda suke bayyanannu da maɓoyi duk abin da ya cika wannan lala wannan ina magana kan ibada ne tauhidi shine ifradullahi ta'ala ifradullahi ta'ala kaɗaita Allah maɗaukakin sarki a cikin ibada wannan shi ne ake ce ma tauhidi wancan tarihi da na bada na farko kuskure ne na bada tarihi ne na abin da ake ce ma ibada to abin da yake tauhidi shine kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala dangane da nau'ika na tauhidi daban-daban ya zamanto an kaɗaita shi cikin bauta a cikin su malam sai yake cewa inna tauhida huwa al-gaya lalle tauhidi shine gaya ma'ana shine wato kai makura allati min ajliha khalaqana Allah subhanahu wa ta'ala wa awjadana wadda dalilin ta ne Allah madaukakin sarki ya halicce mu kuma ya samar da mu domin Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu ne a nan duniya ya yi mana ni'imomi waɗanda ba su lissafuwa ba don saboda komai mai mana wannan aikin sai don saboda kawai mu bautata musu shine malam ya kawo aya yake cewa kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah yace ban halitta aljanni da mutum ba sai dai dan su bauta mani kina anan abin da zamu rike shine samuwar mu anan duniya ba mun zo bane ba dan mu zo mu nemi kuɗi ba mun zo bane ba dan mu zo mu yi rayuwa wadda take leaks irin yadda ake faɗi ba mun zo ba ne ba don mu zo mu yi ta'arman mata ba mun zo ba ne ba don mu zamna mu ringa kallon gari a'a akwai manuha wadda a ƙarƙashinta ne Allah ya samar da mu sai kuma ya niso mu a cikin duniya wannan manufar ba komai bane ba shine bauta lokacin da bawa ya samu kanshi a cikin rayayyu a doron duniya to babban hammi wanda zai sa a cikin ran shi babban guri shine ya kasance ya sarke wannan wato mission da Allah ya dora mishi ta ya bautata mishi domin lokacin da bawa ya kasa sarke wannan mishakin da Allah ya bashi ta bauta ya zalunci kanshi wanda kuma ya bi Allah ya bautata ma Allah a cikin rayuwar shi ta duniya to ya taimaki kanshi ya ceci kanshi domin a ƙarshe dai sakamakon ba zai wuce biyu ba in ma mutum ya bi Allah ya je aljanna ko kuma mutum ya bin Allah a sanya shi fita kuma kowanne daga cikin wannan adalci ne na Ubangiji subhanahu wataala shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wani hadisi da yake yi ma mu'minai ishara wanda zai taimake su wajen rayuwarsa ta duniya sai yake cewa wato kun kun fi dunya ka annaka garibun aw adil sabi ya kamata ka kasance a cikin duniya kamar wani bako ko kuma wanda yake matafiyi da ya sabu kai samu hutu kaɗan ya wuce idan ka ɗauki rayuwar duniya sai ka ɗauki asalin kahin ka zo cikin ta kai ina kai sai ka gani babu kai ne ma'ana babu kai Allah ya samar da kai a cikin duniya sannan kuma tabbas za a zo lokacin da za a yi kuma hallo babu kai kenan za ka gani ka wara daga babu aka zo akwai sannan kuma za a zo ƙarshe a rihe da babu in an rihe da babu kuma hallo za a zo akwai tunda Allah zai tada mu bayan mutuwa kenan yanzu a nan a da babu mu babu abin da yake kanmu na ibada ko kuma na takalifi wanda Allah ya dora mana yanzu ya samar da mu duk da bayan ya samar da mu din ba dora mana alƙalami ba muna yara har sai da lokacin da mutum ya balaga a lokacin na aka dora mashi shari'a ta addini daga lokacin nan duk abin da mutum zai aikata na aiki to ya san da cewa fa Allah subhanahu wataala yana bibiye shi kuma ana rubutawa a littafin shi wanda shine za a ba shi sakamako a gobe kiyama lokacin da bawa ya mutu ƙarshen rayuwar shi zo a duniya shi kenan daga lokacin da aka binne shi tun daga lokacin nan zai fara samu zai riski abin da ya aikata a duniya kenan yanzu misiyonkin da aka baka ta riga ta ƙare yanzu saura sakamako wanga ya yi daidai da zamanin da muke ciki yanzu na bakar ake yi yara ne suka yi rayuwarsu talakwar tsawon wata tara suka yi suna zuwa ana musu darasi yanzu da suka kare sai aka wadda wasu kwanaki aka ce yanzu za a yi muku jarrabawa a cikinta ne za a hudu wa inda suka samu da inda ba su samu ba za a ba da sakamako to amma me za a tambaya a cikin jarrabawa shine abin da aka musu tsawon wata tara to haka ka'idar take Allah ya halicce ka a duniya ya baka tsawon rayuwa to ka san da cewa lokaci zai zo da zai tambaye ka wannan rayuwar da ya baka ne kai a cikinta shine abin da za a maka jarrabawa a ciki in ka yi alkhairi za ka samu sakamakon mai kyau da gidan aljanna in ba ka yi alkhairi ba ba kowa ka zalunta ba face kanka Allah zai saka cikin wuta kuma wannan shine adalci na ubangiji to shine anan malam yace wa ma khalaqtul jinna wal insa lillahi ya'budun Allah ya ce bi halitta aljani da mutum ba sai dan bauta ya sha bamban da dabbobi wa'inda su Allah ya halicce su da rayuwarsu amma ba dan bauta Allah ya halicce su ba Allah ya halicci wasu dabbobi ne don su taimaka ma mu mutane da ma wasu aljannin su ƙara bautata mushi domin irin wa'innan dabbobi na ni'ima Allah ya halicce su ne don saboda su taimaka mana wasu suna taimaka mana wajen ayyuka na gona wasu kuma ma muna yanka su ne zamanto sun taimake mu wajen ƙarin kitse na jikinmu to wa'innan su da kansu ma Allah subhanahu wataala ya ka tai lahira sai ya musu sakamako ballantana kai wanda aka baka hankali kuma aka ce ka zo ka yi bauta a duniya domin hadisi ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in aka zo ranar kiyama hatta da dabba wadda take da ƙaho ta tunguji wadda bata da ƙaho kenan misalin rago da tunkiya rago yana da ƙaho tunkiya bata da he rago ya buge tunkiya da ƙahon shi Allah ya gani kuma ya rubuta ranar lahira za a sa ma tunkiya ƙaho a hudda ma rago ƙaho a ba ta umarni ta rama bugun da ya mata a duniya daga ƙarshe kuma Allah ya maida su ƙasa to ina ga kai ɗan adam da kai taɓa za a duniya bayan kuma kai asali halittar ka dan bauta aka yi to lalle kai ne a haƙƙo da kuma mafi cancanta da a yi maka sakamako mai kyau shi yasa Allah ya ce shi ya haramta zalunci akan shi sannan kuma ya sanya zalunci abin haramtawa a tsakankanin to malam sai ya ce wa huwa aidan mihwar da'watul anbiya'i wa rusul shi wannan tauhidin kadaita Allah shine tsantsan abin da yake na asali wanda aka aiko annabawa da manzanni suke kira a kan shi duka annabin da Allah ya aiko duka manzo wanda Allah subhanahu wataala ya turo shi da manzanci to in yazo babban abin da yake fara kiran mutane da shi shine tauhidi shine aka ta Allah subhanahu wataala cikin bauta domin 'yan uwa mu sani cewa duk abin da aka yi shi na ibada babu kaɗaita Allah a ciki to wannan abin ya zama aikin manzanni shi yasa mutum duk rayuwar da zai yi kada ya kuskura ya rasa tauhidi a tare da shi domin in mutum ya mutu ya je lahira ko da a ce a duniya ya yi aikin banza masu yawa yana da saƙo zunubin shi yarin jayi ladan shi zai shi wuta to za a sa shi wuta ne a mishi azaba kwatankwacin saɓan da yi sannan za a bincika zuciyar shi shin akwai tauhidi in aka samu tauhidi ko da ƙwayar zarra ne annabi ya ce wannan mutumin za a kai shi aljanna kenan yanzu mutum ya danganta da shi ya zo ya yi jayayya da zuciyar shi wurin tabbatar da ita akan tauhidi shine abin da zai tsiratar da shi a gobe kiyama to yanzu tun da annabawa da manzanni malam ya ce aiko su da aka yi suna kira ne akan tauhidi ne da dalili sai ya ce kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت wato abin burgewa dangane da malamai ahlus sunna shi duk lokacin da suka faɗi wani abu guda to kahin su wata magana sai sun ce maka Allah ya ce ko kuma annabi ya ce yanzu malam ya ce maka annabawa da manzanni asalin abin da ake turo su shine su yi kira zuwa ga tauhidi magana ce ya faɗi to ina dalilin shi ga aya ya kawo Allah ya ce haƙiƙa mun aiko da manzanni a cikin kowace al'umma ana ibudullaha kiran da suke shine a bautata ma Allah wajtanibu tagut sannan a nisanci bautan gumaka dalili ya tabbata duk manzon da yazo zai ce a bautata ma Allah shi kadai sannan ka a bautata ma gumaka at-tagut wannan suna ne wanda yake jami ya kumshi abubuwa da yawa malumai kaman al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yayi bayani dangane da tagut a cikin littafin shi al-usul thalatha menene ake cewa tagut abubuwa da yawa suna shiga tagut daga ciki duk abin da ake bautata ma Allah tare da shi ya zama tagut duk wani abin da za a sassaka a ringa yi mishi bauta gumki ne ya zama tagut shedan wannan da kanshi yake kira zuwa ga bautata ma wani Allah shi ma tagut ne wanda aka bautata ma sannan kuma ya san ana bautata mushi kuma ya yarda a bautata mushi shi ma tagut ne malam ya ambato su a cikin wannan littafi kenan a nan wannan aya abin da take karantar da mu shine a bautata ma Allah shi kadai ka a hada shi tare da kowa ma'ana a nisanci shirka in aka bautata ma Allah shi kadai to an kubuta an tsaye da tauhidi sai yake cewa wa tauhid huwa awwalu ma yajibu 'ala al-insan ai wannan tauhidin malam yace shine farkon abin da ya wajaba akan mutum للدخول في دين الإسلام dan saboda shiga addinin musulunci a yau in mutum yana addinin kiristanci ko kuma yana yahudanci sai ya gurin malamai ya ce ya zo karɓar musulunci me abin da za a fara bashi shine kalmar la ilaha illallah to wannan la ilaha illallah shine kalmar tauhid menene ta kumsa la ilaha illallah ba abin ma bauta da gaskiya illallah sai Allah kenan yanzu mutum ya da zai bauta ma Allah shi kadai ya kore duk wani abin da ake bauta wanda ba Allah ba wannan shine tsantsar tauhidi to shine malam yace farkon abin da yake wajaba ga musulmi ga mutum dan adam domin shiga addini shine tauhidi sai ce wa kadhalika huwa awwalu ma yajibu ala da'iyati ila Allah azza wa jalla an yu'allimahu an-nas yace kuma hallaudi tauhidin wannan shine farkon abin da ya wajaba ga duk mai kira duk malamin da zai yi kira zuwa ga tafarkin Allah farkon abin da ake so ya fara koya mutane ya fara koya musu tauhidi domin ba za ka ga mutane ba su san Allah ba ka tara suka ce to kun ga yadda ake yin sallah a'a Allah ake fara sani tukwana a zo a bautata mishi domin yanzu in mutum bai san Allah ba to zai iya yin bauta kuma yayi bautar ba daidai kuma yayi bautan ga wani Allah wanda ba Allah ba amma in ya san Allah shine mafi cancanta a bautata mishi ba a yin wani abu na ibada sai a gare shi shi kadai to a yanzu in ya tashi yin bauta ya san wa yake ma bauta shi yasa anan malam ya ce wajibi ne ga duk mai kira da tafarkin Allah ya kasance farkon abin da zai kira gare shi shine tauhidi kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam li mu'az bin jabal radiyallahu anhu indama ba'athahu ila al-yaman annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiki sahabin shi mu'az bin jabal zuwa garin yaman a lokacin da ya tura shi ya tura shi ne yaje yayi kira zuwa ga addini ya kiraye shi zuwa ga musulunci domin mun san annabi sallallahu alaihi wasallam tun a lokacin rayuwar shi ya fara tura wasiƙu zuwa ga sauran ƙasashe waɗanda musulunci bai kai gare su ba yana musu kira zuwa ga addinin Allah to Mu'az bin Jabal Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi garin Yaman da ya aika shi me yace mishi Annabi sai ya ce mishi innaka taqdamu ala qaumin min ahli kitab ya kai Mu'az ka sani fa da cewa mutanen da na tura ka wajen su mutane ne wato ahlul kitab sune yahudi da nasara ahalul kitab su ne waɗanda suke kiristanci da yahudanci sai ce falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidu Allah ta'ala ya zama dole abinda zaka fara kiran su in ka je shine su kade ta Allah madaukakin sarki kenan yanzu wanda ma'aikin annabi annabi ne ya aike shi bayan ya aike shi menene abin da ya fara yi mushi umarni ne kiran mutane waɗanda suke ahlul kitab sai ce ya fara yi musu kira dangane da kadaita Allah subhanahu wataala to ana in muka dubi wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi ya je wajen ahlul kitabi in yaje ya ce musu su kade ta Allah ina magana waɗanda suke cewa kristoci da yahudawa dukkan mu da mu da su ɗaya ne inda mu da su ɗaya ne an annabi tura shi ba zai ce mashi ba ya ce musu su kade ta Allah kenan wanda yake nuna cewa su ba akan tauhidi suke ba sai in sun shigo musulunci ta kwai ai wani zancen na daban domin wannan shine hujjar da ta sa malam yace duk me yin kira in yazo sai ya fara yin kira zuwa ga tauhidi saboda annabi ya aika wato sahabin shi Mu'az ibn Jabal ya yi kira zuwa ga addini sai ya ce mushi in ka je abu na farko da zaka musu kira shine ka musu kira zuwa kaɗai ta Allah subhanahu wataala kenan ashe duk wanda zai yi kira malami ne ya buɗe zai yi da'awa to muddin mutanen da zai yi ma da'awa farkon da'awar shi ne wajibi ne a gare shi kafin ya sanar da su komi ya sanar da su Allah subhanahu wa ta'ala da shi yasa ake so karatu na tauhidi a cikin al'umma kai ya yanki ya kamata mutane a karantar da su tauhidi wato ba za ka san al'umma a bukatar suke tsantsa ga tauhidi ba sai ka kalli yadda ake gabatar da rayuwa a yau mutane suna bautan Allah amma ba su san waye Allah ba mutane suna bautan Allah amma suna hada bautan Allah da wani menene hada bautan Allah da wani galibi jama'a an ce musu haɗa bauta Allah da wani gani suke sai ka je gurin wani kayi mashi sujada ne ka bautata mashi a duk abin da yake haƙƙi na Allah na ibada sai ka ɗauke shi ka ka ba wani abin halitta wanda ba Allah ba to wannan shi ne ake ce ma shirka wannan roƙo wanda yake na addu'a addu'a ibada ne inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace addu'a uhiyal ibada ka ɗaga hannu ka roƙi wani Allah ake ma wannan domin ibada ne to in ka ɗauki hannu ka roƙi wani irin roƙon da kake ma Allah to ka zama mushriki saboda ka ɗauko haƙƙin Allah ka ba wani to da yawa daga cikin mutane yau sun ɗauki abubuwa na ibada suna sarrafa shi zuwa ga wani Allah shi yake arzikawa gare shi kaɗai cancanta a nemi arziki yau mutane sun mai da arzikin su ga hannun malaman tsubu da bokai ba bukata a ce mushrikai ne su a bayyana take saboda haƙƙin Allah suka kai mu wato boka da malai to yau da yawa daga cikin al'umma sun haɗa kan wannan wasu a sane suke suke yi wasu kuma jahilci ne ya sa su da za a musu wazi za su tuba su daina shi yasa ba a bukata a tsaye da karantar da tauhidi a cikin al'umma to malam yace wa qarta wa adallahu subhanahu wa ta'ala allazina la yuzakkuna anfusahum bit tauhidi wal iman bil azab ashari Allah ya malam yake cewa haƙiƙa Allah yayi alƙawari ga mutanen da ba su tsarkake zuciyansu da tauhidi da kuma imani bil azabi shadid yawm qiyama Allah ya musu alƙawalin azaba mai tsanani a ranar alƙiyama ashe duk wanda bai tsarkake zuciyar shi da tauhidi bai kaɗai da Allah duk wanda bai tsarkake zuciyar shi da imani ba yayi imani da Allah shi kaɗai to malam yace wannan mutumin ya san da cewa fa Allah ya yi alƙawalin azaba mai tsanani a gare shi ranar alƙiyama malam ya faɗi magana mece ce hudish sai ya ce qala Allahu azza wa jalla Allah madaukakin sarki ya faɗa yana faɗa cikin Qur'ani yake cewa qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa waylul lil mushrikeen alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun Allah yake cewa ya manzan Allah ka faɗi musu cewa ana basharun mithlukum ni mutum ne kamar ku amma yuha ilayya sai dai ni Allah yana mun wahayi menene abin da ake mun wahayi annama ilahukum ilahun wahid lalle ubangijin ku wanda ya cancanta ku bautata ma ubangiji ne guda ɗaya tak banda shi ba abotan kowa sai yake cewa fastaqimu ilayhi dan haka ku daidaita zuwa ga tafarkin shi ku bi Allah sau da ƙawa wastaghfiruhu sannan ku nemi gafara a gare shi sai yake cewa wa wailul lil mushrikeen azaba ta tabbata ga masu shirka su wane ne masu shirka su ne masu hada botan Allah da wani kenan anan maganar malam ta zo da yace Allah yayi alƙawarin azaba ga wanda ba su tsarkake zuciyarsu da tauhidi lokacin da ka gama wato bautan Allah da wani baka tsi da tauhidi ba ka zama mushriki wa'annan mutanen su ne Allah anan yace wa wailul lil mushrikeen azaba ta tabbata ga wa'inda suke masu shirka alladina la yu'tuna zakka sune waɗanda ba su fitar da haƙƙi na zakka idan Allah ya ba su arziki wa hum bil akhirati hum kafirun sannan kuma sun kasance dangane da ranar lahira suna kafircewa suna cewa ƙarya ce babu wata ranar lahira sai malam yace qala ibnu taymiya ibnu taymiya shaykhul islam Allah madaukakin sarki ya ji kanshi dangane da tafsirin wannan aya yayi magana sai yace hiya tauhid wal iman wannan aya tana magana ne akan tauhidi kadai ta Allah wal iman da kuma imani da shi allazi bihi yaskul qalb wannan tauhidin ibn taymiya ce shine da shi rai yake samun tsarkaka duk wanda yake kadai ta Allah tabbas zaka ga rayuwar shi a tsarkake take sai yake cewa fa innahu yatadammanu nafya ilahiyyati ma siwal haqq min al domin tauhidi ya kumshi kore duk abin da ba Allah ba a allantar da shi daga cikin zuciya in mutum ya tsira tauhidi duk wanda ba Allah ba za ka ga ya kiyaye bayya ɗaukar shi a matsayin Allah sai yake cewa kuma wa isbatu ilahiyyatil haqqi fil qalb sannan kuma tauhidi shine yake kawo agaji wajen tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shine ubangiji na gaskiya a cikin zuciya sai ce wa huwa haqiqatun wannan abin shine haƙiƙa ta la ilaha illallah da muke cewa la ilaha illallah kullum faɗi muke ashhadu an la ilaha illallah la ilaha illallah ta kai ga mai kama mutum zai kai ya ce la ilaha illallah ma'ana abin ya bi jikin to amma shin muna kiyaye haƙƙin la ilaha illallah menene ma'anar la ilaha illallah shine la ma'budu bi haqqin illallah babu abun mabuda da cancanta sai Allah shin muna bautan Allah da cancanta ko kuma akwai haƙƙin shi da muke dokowa mu kai mu wannan shi sai ce wa haza aslu ma tasku bihi da qulub ibnu taymiya ce ai la ilaha illallah in aka tsida ta shine asalin ma abin da yake tsarkake zuciyar mutum a tsida ta a bata haƙƙinta to asalin abin da zai tsarkake zuciyar mutum babu kamar ta wa qala ibnu qayyim rahimahullah dalibin shaykhul islam ibnu taymiya الشيخ ابن القيم الله مدوكين سركي يجيكن shi shi kuma cewa yayi qala aktharul mufassirin mafi yawa daga cikin malaman tafsiri cewa suka yi mina salaf daga cikin magabata cewa suka yi ba su kaɗai ba wa man ba'adahum da ma wanda suka zo bayan su iya tauhid wannan ayat da muka karanta ita ce tauhidi ai shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa ba abin mabauta da gaskiya sai Allah wal iman alladhi bihi yazkul qalb sannan kuma da imani wanda da su ne zuciya take samun sarki sai ya ce kuma wa huwa aslu kulli zakatin wa nama ai wannan tauhidin ma kai yace shine asalin duk wani tsarki da kuma duk wani ci gaba da za a samu ma'ana shi ibn al-qayyim yana ganin cewa ma duk wani ci gaba da mutum zai samu yana cikin tsaye da tauhidi duk wani wato tsarkaka da mutum zai samu a cikin rayuwar shi to tana da alaƙa da tauhidi baka tsaye da tauhidi ba yana ganin babu kai babu tsarkaka baka tsaye da tauhidi ba yana ganin babu kai babu wani ci gaba a rayuwarka sai malam yace wa kama anna at-tauhid huwa aslu ma tasku bihi an-nufus wa tathhur kamar yanda muka ji yanzu cewa tauhidi shine asalin abinda yake tsarkake zukata sannan kuma yake wanke su su zaman to garai sai malam yace to fa inna shirka to lalle kuma shirka mutum ya hada bakan Allah da wani ya dauki haƙƙin Allah ya ba wani halitta huwa ashaddu ma yudannisu nufus shine mafi tsananin abin da yake lalata zukata wa yufattiku biha ko kuma wa yaftiku biha sannan kuma yake wato keta alfarman wannan zukata in mutum yana so ya keta alfarman zuciyar shi to ya yi shirka wanda ke haɗa bautar Allah da wani ya keta alfarman zuciyar shi ba wata daraja da gare shi a wajen Allah ballantana a wajen mutanen Allah sai malam ce bal huwa muhbitun li jami'il a'mal bari dai ita wannan shirkan fa tana lalata dukkanin ayyuka komi ba ta rayuwa duk aikin da mutum yake yi na addini in dai yana haɗa yin shirkawa to wannan aikin nashi ya zama to aikin banza menene a dalili da malam yasa ya faɗi wannan magana yana da dalili da ya rika eh Allah madaukakin sarki yace wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin Allah madaukakin sarki yake cewa wa laqad uhiya ilayka haqiqa ya annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi wahayi zuwa gare ka wa ilal lazina mai kablika da ma annabawan da suka wuce kamin kai Allah ya musu wahayi menene aka musu wahayi la in ashrakta muddin kayi shirka ka bautan Allah ka ba wani ka dauki haƙin Allah ka kai ma wani la ya habatanna amalka to aikin ka ya riga ya lalace kenan yanzu anan za mu fahimci cewa aikin mutum yana lalacewa ne a lokacin da ya zamanto yana yin shirka ya hada aikin Allah wato bautan Allah subhanahu wata'ala dawa da wani Allah wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba sannan Allah ya ce wala takunanna minal khasirin magana ba ta kare ba bancin aikin ka ya lalace za ka kasance daga cikin waɗanda suke asararru waɗanda suka yi hasara mai girma to ƴan uwa musulmi mu dubi wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam shine aka faɗi wannan magana shi annabin Allah ne shi ne a cikin halittu wanda Allah ya fi ƙauna aka ce mashi in yi shirka aikin shi ya lalace da ni da kai in muka yi shirka wake batun dole ne a tsaye da tauhidi ka yi shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala sai malam ya ce wa huwa dhanbul ladhi la yaghfiruhu Allah azza wa jalla har yanzu ba kare ba shirka malam ya ce shine zunubin da Allah baya gafartawa abadan hal abada liman mata alaihi ga duk wanda ya mutu akan shi ma'ana don da ya mutu yana shirka bai tuba mun ma Allah ba a yanzu muna lumfasawa ko da mutum yana shirka bai mutu ba yau ya tuban ma Allah ya daga hannun shi Allah na zo ban da ƙara Allah zai gafarta masa amma mutum yana shirka mala'ikan mutuwa ya zo da kiran shi ya mutu akan shirka gaskiya ta ƙare mishi saboda Allah bayya gafarta shirka za a iya samun mutum ya yi zunubi yawa tsakanin shi da ubangiji ne za a je lahira kuma a gan shi a aljanna ya rasa haka to Allah ne ya gafarta mishi ya za a yi Allah yana yafe zunubin da yake tsakanin shi da bawa amma bai ya yafe shirka in ka kuskura ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wani kuma ka mutu akan haka nan wuta za ka kuma in ka shiga ba za ka wuto ba domin Allah ba zai taɓa yahe maka ba shine maganar da ake menene hujja akan haka nan qala Allah ta'ala malin yace Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ne da kanshi ya faɗa ya ce inna Allah lalle tabbas Allah madaukakin sarki la yaghfiru an yushraka bihi bai ya gafartawa idan an yi shirka da shi kun ji abin da Allah ya ce in an yi shirka da shi ba zai gafarta ba amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to ya Allah kuma yana gafarta abin da ba shirka ba liman yasha ga wanda ya so shi yasa ake cewa duk lokacin da kaga mutum yana aikata aiki na zunubi in dai zunubi ne yake yi ko wata giya ce yake sha a ko kuma a'a yana yin sata ne da sauransu irin abubuwan da suke na sabo tsakankanin shi da ubangiji kakka yanke mushi hukunci in ya mutu ka ce kai wani shi da barawo ne shi kenan an huta anguwa huta za shi ba a faɗin haka ne domin ta kan iya yi wa Allah ya ji kanshi ya tausaya mashi in aka ta lahira ka gan shi a saman aljanna sai a ringa mamaki to a duniya ma kullum a gidan giya yake to Allah ne ga dama ya farta mashi amma mutumin da ya mutu yana shirka babu ta yadda za a ka gan shi a aljanna ko alama shine Allah ya ce irin wa'innan Allah ba zai gafarta musu ba har abada shi yasa ko an shiga cikin aljanna an shiga wato cikin wato wuta an sa aljanna aljanna an sa ɗin wuta wuta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai waɗanda ceto zai cece su tunda mun san dukan ba akwai ceto Allah subhanahu wa ta'ala zai ba da umarni a je cikin wuta a leƙa cikin wa'inda ake ma'azaba sun cancanci ta saboda zunubin a duba a gani shin akwai wanda a cikin zuciyar shi akwai kwatankwacin ƙwaya ta zarra ta imani ga su nan azaba ce ake musu sun yi zunubi a duniya sun saba ma Allah Allah ya sa su wuta amma Allah zai ba da umarni a duba in akwai ƙwayar zarra ta imani sun kaɗaita Allah a duniya ko da ƙwayar zarra ne sai Allah ce a hudu su daga wuta kai su aljanna to ina wanda yake shirka ya haɗa bautan Allah da wani haƙƙin Allah ya ɗauka ya kai ma malam haƙƙin Allah ya kai ma boka haƙƙin Allah ya kai ma wani abin halitta irin wannan su ba a cikin su a cikin wata zasu dawwama har abada sai malam ya ce wato wa harrama Allahu azza wa jalla aljanna shi ho wannan wanda yake shirka bancin aikin shi ya lalace bancin Allah ba zai gafarta mishi ba malam yace wa harrama Allahu azza wa jalla aljannata ala kulli man ashraka ma'ahu ghayru Allah ya haramta aljanna da duk mutumin da yayi shirka ma Allah tare da wani Allah bancin wancan abin da muka ambata Allah kuma ya haramta aljanna a gare shi babu shi babu aljanna kamshin ta ma ba zai yi ba ballantana shiga kama ƙala ta'ala me dalili akan haka nan malam yace Allah madaukakin sarki ya ce innahu man yushrik billahi lalle tabbas duk wanda yake shirka da Allah Allah ya ce faqad harrama Allahu alaihi janna haƙiƙa Allah ya haramta mashi aljanna wa ma'wahu nar kuma makomashi wuta wa ma lizalimin min ansar Allah ya ce azzalimai ba su da mai taimakon su kun ji sakamakon mai yin shirka ina wuta tun a yanzu Allah ya faɗi sakamakonsu Allah maɗaukacin sarki ya kare mu sai malam ya ce fa'iza haƙaƙal abdul tauhid a lokacin da bawa ya tabbatar da tauhid ya kaɗaita Allah a cikin bauta hasalat lahu zakatul kamila tsarkaka tabbatatta cikakkiya to ta samu a gare shi wa hasalat lahu hidaya sannan kuma shari'a ta samu ga wannan mutumin wal amnu tamani da shari'a da zaman lafiya da nutsuwa sun samu ga wannan mutumin cikakku fi duniya a rayuwar shi ta duniya wal akhira kuma a rayuwar shi ta lahira domin wanda ya kade tar Allah madaukakin sarki a lahira zakka same shi a gidan aljanna wanda ya kade ta Allah a duniya zakka same shi yana da cikakken aminci da nutsuwa ko da bashi da kobi zai gani hankalin shi ba zai tashi ba bashi da kobi ya aljihu hankalin shi a kwance sai a yi ta mamaki to shi wani shi bashi da susi ne a duniya a tauhidi ne kurum ya tsaye da bauta ga Allah shi kaɗai sai Allah ya sa mashi nutsuwa da wadatar zuci wataƙila maganin shi ya hika kazar-kazar kai da kake da kuɗin saboda shi tauhidi ya tsira shi ne malam da ya faɗi wannan maganin sai ce ƙala Allahu azza jalla Allah ya faɗa ya ce in alladina aman lalle waɗanda suka yi imani da Allah walam yalbisu imanahum bi zulmi kuma ba su haɗa imaninsu da Allah ba da wani zalunci ula'ika lahumul amru wa hum muhtadun wa'innan tabbas suna da nutsuwa da kuma zaman lafiya wanzaje wa hum muhtadun kuma lalle wa'innan mutanen shiryayyu ne kun ji fa Allah ya ce wa'inda suka yi iman da Allah ba su gama imaninsu ba da zalunci Allah ya ce wa'innan mutanen shiryayyu ne kuma suna da nutsuwa a rayuwarsu kenan sai da tauhidi yana ka nutsuwa kuma yana sa mutum ya zama to shiryayye to anan Allah ya ce ba su haɗa imanin su ba da zalunci menene zaluncin wannan shine shirka ya aka ya gane zalunci shirka ne tunda aka ce zalunci shine ka yin ƙari ko ka zalunci wani ka shiga haƙƙin shi to ai lokacin da ka gama bauta Allah da wani ka tauye ma Allah haƙƙin shi na bauta ba za a ce ka zalunci Allah ba saboda kai kayi kaɗan ka zalunci Allah amma ka tauye mahalla haƙƙin shi na bauta ne sai a ce ka yi zalunci kuma ba Allah ka zalunta ba kanka ka zalunta wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun Allah ce ba su zalunce mu ba amma kansu suka kasance suna zalunta wannan ayai a lokacin da ta sabko hadisi ya zo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda a gare shi yake cewa lokacin da wannan ayat ta sauko abin ya tsananta ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a'a Allah ya ce wanda suka yi imani da Allah ba su hada imanin su ba da zalunci wa'inna suna da wato natsuwa da kuma shari'a abin sai musu tsanani tunani ne za a ce mutum bai zalunci kanshi ba sai suka shiga cikin kunci kun ji mutanen kirki in suka ji wata aya ta sauko sai suka sai su dora ta a rayuwarsu su gani suna kan abin ko kuma musu kai su su gani to a ya za a ce mutum bai zalunta kanshi sai suka shiga cikin kunci da damuwa suka ce ka wannan fa ku zo a ji wajen annabi warware matsalar nan sai suka ce wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya ma'aikin Allah Allah ya ce waɗanda suka yi imani ba su haɗa imanin su da zalunci ba suna da shari'a suna da aminci ya ma'aikin Allah a cikin wane ne bai zalunta kanshi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a ai ba wai abin da kuke nufi bane a abin da aka ce sai ya ce musu ba ku ji inda Allah madaukakin sarki yake cewa ba in lokacin da Allah madaukakin sarki ya faɗa akan lisani in bawon shi managarci yake cewa inna zulma inna shirka la zulmun azim Luqman ɗaya daga cikin bayan Allah na gari wanda a cikin Qur'ani labarin shi yazo har da sura adda kai su kutum da guda suratul Luqman Allah ya ba mu labari yanda yake ma dan shi nasiha a cikin nasiha da yake yi wa dan shi sai ce mishi ya bunayya la tushrik billah inna inna shirka la zulmun azim yace mishi ya kai dana kada kai shirka da Allah domin shirka da Allah zalunci ne mai girma sai annabi ya karanta musu wannan ayi yace Allah ya ce inna shirka la zulmun azim lalle shirka da Allah zalunci ne mai girma kenan daga nan za a gane da cewa zaluncin ai ba wai shine zaluntar kanku da kuke a zaluncin shine shirka da Allah da Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbasu imanahum bi zulmi sune waɗanda suka imani bisa da imanin su da zalunci ba ai bisa da imanin su da shirka da Allah ba sai wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sai ya sa musu nutsuwa wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi to yanzu malam bayan ya kawo ayi sai yace fa mata ma akhlasa al-abdul duk lokacin da bawa akhlasa ya samu ikhlasi tsantsan tauhidi zuwa ga Allah ya tsantsanta bauta ga Allah shi kadai azilla kaskantar da kai ga Allah bawa ne kai ka kankantar da kanka ga Allah subhanahu wata'ala iya kankantawa ka mai da kanka gaban Allah ba kowa ba duk abin da kake nema kawai Allah kake nufa kake nufata da shi sannan kuma wal mahabbata lahu malam yace duk lokacin da mutum ya kaskantar da kanshi da soyayya ga Allah subhanahu wata'ala ma'ana kai soyayyanka ga Allah ƙaunar da kake yi ma Allah ta zamanto ƙauna ce da ta ɗara kowace irin ƙauna da kake yi a duniya duk lokacin da bawa yi wannan wato malam ya ce khalasat a'maluhu wa sahahat wato ayyukan shi za su kubuta daga shirka sannan kuma wa sahahat wa sahat sannan kuma ta inganta ma'ana ingancin aikinka da kubutarka daga fadawa shirka shine ka kaskantar da kanka ga Allah sannan kuma ka nuna kauna a gare shi menene nuna kauna ga Allah 'yan uwa shine mutum ya bi Allah ya bi manzon shi ya muka yi muka gane haka Allah subhanahu wataala ya faɗa wata ayata da ban yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Allah ya ce ka faɗa musu in dai da gaske kuna son Allah to ku biyo ni kenan bin Allah da manzo shine shine san Allah subhanahu wataala sai malam yace wanda yayi wannan to ayyukan shi za su kubuta daga shirka kuma za su zama to ingantattun ayyuka wa zakat nafsuhu wa tabat sannan kuma malam yace wanda yayi wannan wato zuciyar shi za ta tsarkaka wa tabat sannan kuma za ta dadada ta yi dadi shi da kanshi zai ringa jin dadin rayuwa yau duk wanda ya tsaye da tauhidi yan uwa za ku ga yana in dai ya ya tsaye da tauhidin kuma yana jin abin har cikin ran shi to za ku ga yana jin daɗin rayuwar shi duk wani abu da ake na rayuwa sai dai ya ringa kallo yana gyaɗa kai hankalin shi a kwance yake sannan kuma malam ya ce wa mata ma adkhala alaiha ma yashubuha sannan kuma sabani haka nan duk lokacin da bawa ya sanya ma zuciyar shi ma ya shubuha abin da zai rikitar da ita min shawa'ib shirki na daga rikice-rikicen da yake cikin shirka ga Allah dakhala ala nafsihi min ad-danas to zai sanya ma zuciyar shi ne wata kazamta wata disiya da kuma dauda bi hasbi zalika kwatankwacin daidai abin da ya yi shirka kenan yanzu abin da yake so ya ce maka iya samun tsarkin zuciyarka da nutsuwarka iya tsaye da tauhidinka iya lalacewar zuciyarka da daudar zuciyarka iyayen da zaka yi shirka ga Allah subhanahu wata'ala sai ce fala zakata lin nafsi malam yace babu kuma wata tsarkaka ga zuciya illa bi tahqiqit tauhid face tare da tabbatar da tauhidi shine kadai ta Allah madaukakin sarki a cikin bauta wa ifradullahi azza wa jalla bil ibada sannan kuma da kadai ta Allah madaukakin sarki a cikin bauta wa ikhlasul amali lahu da kuma tsaye da aiki don saboda shi shi kadai ɗan uwa a nan me yake nufi da ikhlasul amali lahu ka yi ikhlasin aiki ka tsaye da aikinka da za ka yi na ibada saboda Allah duk abin da ka san ibada ne wanga abin in ka yi lada kake jira Allah ya baka to kada ka yi shi don saboda wani kada ka yi shi don wani ya gani ya faɗi wani abu domin daga nan riya take shigowa ita kuma riya shirka ce karama kamar yadda ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa akhwafu ma akhafu alaikum ashirkul asghar mafi tsoron abin da nake jiya muku tsoro shine karamar shirka sai suka tambaya annabi menene karamar shirka sai ya ce musu ashirkul asghar shine arriya mutum ya ringa yin abu na ibada dan a gani sallah ce zai yi cikin mutane da arwallar shuhayo lokacin sallah amma ya ce da Allah kuɗin ba ni ruwa ni zaka da wace awa alwallah zan ka san lokacin sallah yayi ma'ana so yake ya gaya musu cewa shi mai bauta ne ga Allah bautan Allah Allah ake ma kuma shi ne ke bada rada amma daga lokacin da ka sa wasu su gani kana yi dan saboda su ganin to aikin ka lalace sadaka kake yi ana so sadaka daga cikin mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a yi musu inuwa a ranar alkiyama ranar da babu inuwa kowa sai ta ubangiji akwai wanda ya bada dukiyar shi da hannun shi na dama har kuma in bata ma san an yi ba amma daga lokacin da za ka yi sadaka da dukiyar da Allah ya baka sai ka ringa sanarwa mutane an yi sanarwa duk duniya ta ji kuma ba dan koyi ba kai haka ne duk dan saboda duniyar ne ta ji to wannan mutumin ya shiga cikin rudani sai abin da Allah ya ya faɗa cikin shirka so da yawa akan samu mutane suna yin sadaka duk sati sun dora ma kansu wannan ka'ida ni duk ran juma'a misali sai na yi sadaka kaza to amma ba zai yi sadakar ba sai an tara yara sun yi layi a ƙofar gidan shi an san ko daga juma'a in yi kwana gidan ya ga yaran kaɗan ne sai ya meke sai ya gaba wai ba su taru ba sai sun taru ana tambaya wai lahiya ana ce wallahi wannan ne yake ma yara sadaka a aiki to yanzu kenan labari ya isa hey dawo kenan ni aiki yake na ibada wanda Allah ne yake bada lada amma wasu dan mutane su ce kai wannan kullun yayi sadaka dan saboda shi yake ya lalata aikin shi babu lada sai zunubi a ciki shi yasa ya zo a cikin hadisi na Abi Huraira Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari abin wurera ya suma zai ba da labarin sai ya suma a a mutane hankalinsu ya dawo kan shi ya zai ba da labari kuma ya suma aka yayyawa mashi ruwa aka kurkuta mashi iska ya warwado aka ce to ka faɗi wani abu sai ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari sai ƙara suma sai ƙara zuba mashi ruwa ya warwado suka ce i bayani yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari ya kuma suma sai da suma sau uku suka zuba mushi ruwan ro'o suka ce ba mu labari yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mutum uku wanda su ne loma fara a wutar jahannama wanda za a fara sa su wuta su ne kamar haka sai ya zano sai ce mutum ne na farko Allah ya bashi ilimi ya zo ya karantar ya buɗe makaranta ya yi majalisi a masallatai ya karantar da al'umma ana kai shi a matsayin babban malami cikin gari amma ranar lahira sai a shaƙo shi a wuta da shi amma kayan aje za su yi da shi Allah ya zai mishi tambaya sai ya ce ne na baka ilimi a rayuwarka ta duniya sai ya ce ƙwarai ya ubangiji ka ba ni ilimi a rayuwar duniya shi yasa ma mu ne gaba gaba wajen duk masallaci goma nake karantarwa a makaranta takwas ko ina ina darasi ni ne da maraice masallaci da dare makaranta kullum muna wajen yada ilimi ya ubangiji sai Allah ya ce ka zabta ƙarya kake da na baka ilimi kai wannan aikin ne li yuqal tsari dan mutane su ce kai wannan irin ilimin shi Allah ya ce wa qarqila kuma tun a duniya an yi tawadi mutane sun yi tawadi haka kai wannan malamin mu dan yaraba ne an yi tawadi mutane sun wadi go dan su su wadi kai Allah ya ce to sun biya ka ni a gurina baka da komai sai a ja shi a yi wutar jahannama da shi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa shine mutumin da Allah ya bashi dukiya ya bashi dukiya arziki ne gashi nan yana ciyar da mutane dare da yini duk wani taimako shi ake zawa sai ya bada duk wata bukata da ake yau da kudin shi amma matsalar yanayi ne da mutane su haji za a zo da shi ya Allah ce mashi na baka dukiya rayuka ta duniya ce kwarai ka ubangiji ai duk ungoma ba wanda kai ne sadaka ba wanda kai ne taimako kowa ya san da wannan har sai da ta kai a ungoma ana cewa duk wanda ya zo bukata taimako ya ce ya zo gidana sai Allah ya ce ka zarta ƙarya kake yi wannan abin da kai kayi ne liyuka dan a faɗa wa ƙarƙi hakika kuma an faɗi tun a rayuwar duniya saboda ka baka da komai a wajena sai a ja shi a yi wuta da shi na ukun su shine mutumin da Allah madaukakin sarki ba shi ƙarfi sai ya je wajen yaƙi wajen ɗaukan ɗaukaka kalmar Allah ya zubu da mazaje a wajen yaƙin amma ba wai abin da ya kai shi ba ɗauka kalmar Allah ya tahi ne don hada a ce ka wanda yau shi ɗaya mutum hamsin ya kashe a cewa na ƙari gare shi to tun da ya yi na a faɗa in Allah ya tambaye shi ya ce Allah mu ne muka yi kaza muka yi kaza Allah ya ce ka dakata ƙarya kake ka yi ne don a faɗi kuma an faɗi baka da komai a wajena sai a yi wuta da shi annabi sallallahu alaihi wasallama haka ya zanu su su uku abu huraira yake bada labarin yan uwa ku ji wanga labarin zai bada amma haidi su musu uku wannan labarin kumshe ke da tashin hankali lalle ya kamata mu tsarkake ayyukan mu a lokacin da zamu yi duk abin da ka san ba dan Allah bane ba zaka yi shi kan maka fara ka yaƙi zuciyarka duk abin da zaka yi kai saboda Allah kawai in ciyarwa ce zaka yi ka ciyar saboda Allah inna ma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura kakka jira ma a gode maka ka bada saboda Allah shine zaka samu ladan ka cikakke a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai malam yake cewa fala zakata lin nafsi ai babu tsarki dangane da zuciya dangane da rai illa bi tahqiqit tauhid face da tabbatar da tauhidi wa ifradullahi azza wa jalla bil ibada ta kade tashi cikin bauta wa ikhlasul amali lahu da tsarkake aiki zuwa gare shi qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce a cikin Qur'ani ala lillahi dinul khalis ala shurara lillahi dinul khalis addinin da yake tacacce an tsarkake shi zuwa ga Allah yake shine na Allah kenan sabanin wanda ba tsarkake shi ba ba na Allah bane ba shine misalin hadisin da muka karanta yanzu wanda yaje ba ya duke shi ko kuma yaje karatu ba su tsarkake shi ba ga Allah sai Allah ce ba shi aka ma ba babu ruwan shi babu lada a ciki kenan Allah yana ba da lada ne cikin abin da aka tsarkake shi aka yi saboda shi sai malam yace wala zakata lin nafsi sannan kuma zuciya ba za ta samu ingantaccen tsarki ba illa bi ta khalisi hamil shirk face da kubutar da ita dangane da aikata shirka bi jami'i alwahi da dukkanin nau'in shirka karamin shi ko babba wata khalis hamin kulli ma yunaqisu tauhid wa yud'ifuhu sannan kuma a kubutar da zuciya a kubutar da rai dangane da dukkan abin da zai kawo ragi a cikin tauhidi ko kuma ya kawo mishi rauni kenan duk abin da ka san wanga abin zai kawo maka ragi a cikin tauhidinka ko kuma zai kawo maka rauni dangane da tauhidin da kake ma Allah subhanahu wata'ala to ya kamata malam yace mutum ya yi kokari ya nisanta zuciyar shi da wannan abin ya kubutar da ita domin lokacin da mutum ya dirmiyar da kanshi akan abin da zai raunana mashi tauhidi to za a waye gari tauhidin nashi ma ya riga ya lalace kamar mutum ne yake tare da masu zuwa wajen bokaye zuwa wajen boka shirka ne domin akan zuwa ne neman wani abu wanda Allah ne yake yin shi wanda kuna tare da shi abokinka ne dan kasuwa ne yana da shago kana da shago yana zuwa wajen boka neman arziki a bashi layar kasuwa sai ya zo ya baka labari sai ka ce eh zama da kai akwai alkhairi ringa bani labarin bukan nan ya aikin shi yake kai baka je wajen bukan ba ko kana tare da mai zuwa wajen buka wannan zaman da kake da shi to zai kawo maka rauni a tauhidinka zai sa tauhidin kai zamanto ya samu raguwa yau da gobe sai ka ji abin ya burge ka a waye gari kai ma ka wada ka rasa tauhidin gaba daya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam malai yake cewa wajibi ne ga mutum ya kubutar da zuciyar shi dangane da abin da zai kama tauhidin shi rauni da kuma abin da zai kama wato tauhidin shi raguwa a nan ya kawo ƙarshen ƙa'ida ta farko cikin ƙa'idodi guda goma da suke tsarkake zuciya kuma a nan ya kamata mu dakata zuwa sati na gaba sai mu tashi a ƙa'ida ta biyu abin da muka faɗi ya zama dodi ya zama to dodi Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته